a yau muna yinin talata 22 kenan ga watan sha'aban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1439 watan turawa muna takwas ga watan biyar shekara ta 2018 Allah ya kaddara za mu ci gaba da karatu a cikin littafin al'adabul mufrad na Imam Bukhari za mu tashi akan hadisi na 166 a cikin jaren giyar babukan da suke magana a kan bayi da mallakarsu da yadda ya dace a zauna da su iya babun da zai magana shine babul khadimi yuznibu idan mai ma hidima a gida ko baran gidanka in yayi laifi a ya za a mashi a tsarin addinin musulunci mala yace haddathana ahmad ibn muhammad haddathana daud ibn abdurrahman qala sami'tu isma'il عن عاصم بن لقيط بن صدرة عن أبيه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الراعي في المراح سخلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن إن لنا غنما مئة لا نريد أن تزيد فإذا جاء الرأي بسخلة zabahna makana hashatu Allah wani musu magana zabahna makana hashatan fakana fi ma qala la tabrib dha'inataka kabarbika amataka wa idha stanshaqta fabalik illa an takuna sa'iman wannan shine hadisi na farko da zamu tashi an karbo kuma hadisin ne daga Asim ibn Laqib ibn Sabira shi kuma yana riwaya ne daga baban shi Laqib ibn Sabira shi Laqib ibn Sabira yana cikin wanda suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a shekarar da ake zuwa dan ba da gaisuwa da bayyana addinin musulunci a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan to an yi lokacin da ƙungiyoyin mutane suke zuwa ƙungiya-ƙungiya suna gaiso a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da bayyana shigar su addinin musulunci to shi Laqib ibn Sabira yana daga cikin wanda suka taɓa yin ayari suka taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam riwayar wannan a Buhari ko Bukhari anan ya kawo ta ne a tsintsinke daidai da abin da zai alaka da babin shi amma sauran ruwayoyin da na koma musu shine lokacin da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya gida amma sai aka gaya wa iyalan gidan shiga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun zo nan take Aisha ta bada aka kawo musu wani abinci ko wani plate wanda ya dauke dauke da dabino da kuma wani nau'in abinci aka kawo musu sun ci gara sun huta sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo sai yake tambayar su an ba ku abinci ko an yi umarni a kawo muku abinci suka ce wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama an yi umarni a kawo mana abinci to a nan ne wannan hadisin ya faru to daidai da wannan riwayi kuma sai yake cewa in ta haifu ila nabi sallallahu Alaihi wasallam mun kai ga inda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake to daidai lokacin da yake tambaya su wacce magana da na kawo an ba ku abinci ko an yi umarni a kawo muku abinci sai ce wa dafa arra'i fil murahi sakhlatan a daidai lokacin sai makiyayi dafa arra'i sai makiyayi ya kawo sakhlatan ine dan akuya karami ko dan tunkiya karama idan akuya ta haihu ko tunkiya ta haihu wannan dan da ta haifa namiji ne ko mace ne indai a wannan kankantar kwanakin yake to ana kiran shi sakhla yace to lokacin da muke wannan magana makiyayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo yar karamar dabbar da aka haifa sai ya tura ta cikin jigo ita ce ake kiran shi muraf inda raƙuma shanu awaki suke kwana idan sun dawo daga kiwo da daddare wannan gurin gina ake kiran shi muraf idan an masa fataha ana kiran shi marah shi kuma gurin da mutane suke zama don hutawa da daddare ko gurin da mutane suka ayiri don su huta da daddare marahu gurin kwanciyar mutane idan dare ya ko gurin hutawarsu murah da bamma shi kuma gurin kwanciyar dabbobi shanu ne tumaki ne ko awaki ne yace to daidai wannan lokacin mai kiwo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo yar akwai an haife ta sai ya shigo da ita cikin wannan jigon da ake daure dabbobi fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la tahsibanna wa lam yaqul la tahsabanna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce karka yi tsammani da kasra bai ce ba la tahsabanna kada ka yi tsammani da fasaha da la tahsibanna da la tahsabanna duma anan su ɗaya ce a larabci sai ka zo a jama'a ga wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya hasabu anna malahu akhlada riwayar hamsu ko ya hasibu anna malahu akhlada riwayar hamsu warshi ko dukkanin su ana karanta a larabci kuma duma anan ɗaya ce ya hasabu da ya hasibu to karka yi tsammani ko karka yi zato har zama ana kawo bata fito fili a wannan ba daga an ka koma wata riwa da ya kawo wannan dan akuyan wanda aka haifa sai manzon Allah ya ce to kamo kuma tinkiya guda ɗaya ka yanka sai aka kamo tinkiya guda sai aka yanka a cikin wannan garken wannan mutumin ya an tambaye kun ci abinci ko an ba ku abinci ya ce an ba su abinci sai zan ce a kamo tinkiya guda a yanka aka kamo tinkiya guda aka yanka kai me za ka yi tsammani da mile yasa aka yanka wani akuyar saboda baki ko very good to manzon Allah baya so a dauka saboda baki aka yanka wannan tinkiyar kada dora wa mutane abinda ba za su iya ba hikima ta farko da za ta fara zuwa kada shi din da yazo yau yadda an yanka tinkiya ya dauka ka'ida sai idan baki suka bogunka sai ka yanka musu tinkiya da manzon Allah ya umarni aka yanka tinkiya sai sai masa la tahsibanna walam yaqul la tahsabanna sai ce kada kai tsammani da kasara bai faɗa da fataha ba amma duk ma'ana ɗaya ce kada kai tsammani kenan dan ku muka yanka wannan tinkiya sai ce kaga da tsarin me yake inna lana ghanaman mi'atan muna da dabobi ne guda 100 la nuridu an tazida ba ma so su karu akan 100 fa'iza ja an ra'i bi kakhlatin ya ce duk lokacin da makiyayi ya dawo da ɗan ƙaramin akuya da aka haifa idan ana a sako kuna kallo ana tafiya a sako sai akuya ta aiko tinkiya ta aiko makiyayi sai ɗauko ta sai ya rungumo a hannu ko ya sa ta a cikin gurufansa sai ya taho da ita cikin gari ya ce kuma to duk lokacin da makiyayi ya zama da sabuwar akuya an haifa sai ce to zabahna makana hashatan to madadin wannan akwai da ya ka an haifa sai mu duba katuwa a garke sai mu yanka me ya hikimar don kasu taru ya ce tumakinmu guda ɗari ne sai ba maso su karu a kan ɗari duk lokacin da makiyayi ya kawo sabuwar akuya an haifa to za mu yanka tsohuwa kuma a cikin garki da haka to an yi arahi kun zo makiyayi ya kawo ɗan an haifa ya ce a dalilin wannan ƙa'idar ta mutu muka yanka ba a dalilin kun zo mana ziyara ba don karka ɗauka cewa wajibi ne idan ba ko ya zo da an yanka mashi akuya ko an yanka masa tinkiya ko kuma sunar manzan Allah ta idan baƙi suka zo sai yanka tinkiya ya sa sai yake ce masa inna lana ghanaman mi'atan la nuridu an tazida ba ma so su karu fa idza ja'a ar-ra'i bi sakhlatin duk lokacin da muke ya dawo da yar akuya zabahna makana hashatan to muna yanka akuya a madadinta ko tinkiya madadinta ko rago madadinta kalmar shatu na sha faɗa tana ɗaukan dukkanin wannan kanadan dabbobin guda hudu akuya da mijinta da matashi rago da matashi fa kana fi ma qala to ya kasance cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa la tabrib dha'inataka kada ka daki matarka har yanzu magana kamar a ce da take ko da aka gama ba don mu aka yanka ba mun yanka yanka ba to alhamdulillah alhamdulillah sai aka ci gaba da tattauna tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga kaza manzon Allah ya amsa musu ga kaza manzon Allah ya aika musu ga yadda za ku yi sallah ga yadda ku azai manzon Allah da ya musu bayani to shi wannan Laqib ibn Sabira sai ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya manzon Allah a gida ina da wata mata sai ya ce wallahi har yanta akwai kaifi akwai magana yanzu nan ta yanko ta maka ma sai manzo Allah ce sakata sai aka take cikin riwayar Abu Dawud da riwayar Ahmad amma Bukhari ya ciccire waɗannan guraren gurin muhallin shari kawai ne ba cikin hadisin ya sa ciccire wasu gurare sai ce matar akwai kaifin harshe sai manzo Allah ya ce sakata sai ce a a ai muna da 'ya'ya da ita kuma in ta ga dama akwai daɗin zama inna laha suhuba wa li minha waladan yace wallahi in ta ga dama ta iya zama ba mamaki a cikin ta akwai kaifi yanzu nan ta yanko ta zuba kaji kamar garohin wuta yace to amma manzon Allah mun haihu da ita sannan kuma in ta ga dama wajen iya zamantakewa ba maki ta iya himfuda ba maki ta iya gyara himfuda ba maki ta iya aikin ta a himfuda ko tsira cikin zamantakewa ba mamaki ta iya girki ba mamaki ta san dabarun da take a ƙaro abubuwan da ba sa cikin girki a sa a cikin girkin ba cikin tafanan mai gida sai ce akwai iya zamantakewa kuma amma dai har yanzu akwai kaifi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai mata wa'azi yace in akwai alkhairi a tare da ita zai amfane ta ko da bai zama to ga dukkanin mata ba ita wannan din dai zai mata amfani saboda kanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfana sai ce to in ka koma gida yi mata wa'azi akan wannan kaifin harshen nata in akwai guntun alkhairi tana da alkhairi a duniya tana da alkhairi a lahira ce za ta canja kamar manzon Allah ba hisa tar ansa kenan ko in ta canja to zaman ku kenan sai ya canja ku ci gaba da zama lafiya kalau in ta ki canja ma bayan kai mata wa'azi babu alkhairi a tare da ita in babu alkhairi a tare da ita akwai amfanin a zauna ba amfanin a zauna da aka sai manzo Allah ya mata wa'azi da yace kai wa'azi sai yace wala tadrib za'inataka amma karka da kima ta kaga baradi ya cire wannan gurin sai dawo wala tadrib za'inataka shine abin da yake so ya kawo maka a cikin hadisi din kai me yake da idan matarka ta maka bar amalifi to karka dauki ice ka dinga bukatta la tadrib za'inataka kada ka da kimatarka ka barbika amataka ko amatika kamar dukan da za ka yi wa baiwar yadda ake dukan bayi ba haka ake dukan mata ba idan baiwar gidanka ta ma laifi ana ba ta kashi amma matarka in ta ma laifi karka mata irin dukan da kake wa mai ba baiwar ka kenan ko dai dana akwai abubuwa guda biyu abun farko ana iya dukan bayi idan sun yi laifi a musulunci haka ne la tadrib za'inataka ka darbika amatika kada ka daki matarka irin dukan da kake ma baiwarka me aka hana awa matar aure irin dukan da ake wa baiwa kenan ana dukan baiwa idan ta yi laifi sannan abu na biyu ana iya dukan mata idan dukan ya zamanto ba irin dukan da ake ma bayi bane ba duka abin bi akwai su la tadrib za'inataka ka darbika amatika ba dukan aka hana ba amma dukan yayi kama da na baya tititim tititim tik tik shine aka hana amma bayi idan sun yi laifi ana iya dukan su wadan dangane da shi da matarsa kenan sai tambaye to dangane da alwala fa manzo Allah sai kwatanta mashi yadda zai alwala sai ya ce masa wa idan shakata idan ka zo daidai gunda ake shakar ruwa fa balik ka shaƙi ruwa da kyau da shiga hancinka illa an takuna fa'iman har sai idan ka zama to mai azumi ne a nan ne ba a zuƙar ruwa da ƙarfi kenan an fi da muhallin shahi na imam al-bukhari al-khadimu yuznibu bawanka idan yayi laifi idan bawan gidanka yayi laifi ana iya dukansa ko ba iya dukan shi ana iya dukan shi dan ga manzon Allah ce la tadrib za'inataka ka darbika amatika kada ka daki matarka irin dukan da kake baiwa bawanka ko baiwarka sai ta yi laifi ake dukan ka ta kokar ka matarka irin wannan dukan wallahu ta'ala a'lam akwai abu da zamu fada a hadisin ko akwai wata matsala kamun wuce na'am ko ya fita fili ma'anar shi na'am babu yana nuna kan hidima hidima hidima eh e wani aya fito fili wa abin da bai fito fili ba nake so hadisi in muka bar iyaka haka yadda bukhari kawai za ga kamar a dan dundun kule yake yasa na karo sauran abubuwan da ba sa cikin hadisin dan ya zama to kamar fahimta ta fita in ta fita kai mu wuce ta fita to alhamdulillah Allah ya sa mu dace babu man khatama ala khadimihi makhafata su'in zanni yau mun tada irin wancan babin da muka wuce a baya ko wancan babin da ba mun ci a hada shi da babin da ya gabace shi shine mai babul afu anil khadim to yanzu nan babu man khatama ala khadimihi shine inda babin zai aiki wanda ya sa ɗaba ga bawan shi makafata su izanni saboda gudun mummunan zato me matsayin sa akan a musulunci za ka aiki bawa da kuɗi sai ka sa a envelope sai ka sa hannu daidai gurin da za a ɗaye sai da ana ɗayewa za a ga alamar an ɗaye wai idan kai irin wannan ga bawanka akwai laifi ko kamar da ake yanzu a makarantu idan mutum ya gama sakandare sai a kawo hotonsa a ɓama sai a buga kuma stamp wani bangare na stamp ɗin yana jikin hoto wani bangare yana jikin takardar in an cire an canja akwai matsala to irin wannan stamping ɗin idan kawa bawanka akwai laifi akwai nuna ramin amincewa ana nuna rahin yadda ko ya yi daidai a musulunci sai ce haddasa na bishir ibn muhammad bishir ibn muhammad ya bamu labari kala akhbarana abdullah abdullah ya bamu labari kala akhbarana abu khaldata abu khaldata ya bamu labari an abul aliya qala abul aliya yake cewa kunna nu'maru an nakhtima 'ala al-khadim ana muna umarni muke buga daba ga bayinmu barorin gidanmu idan mun aike su ana muna umarni muke buga daba akan ta wake musu umarni na'am annabi sallallahu alaihi wasallam abul aliya yana jin yana cikin tabi'ai ne don haka sahabbai ne suke masu umarni ana muna umarni muke buga ɗaba akan bayinmu idan za mu aike su wane kila ya ce kuma mu auna idan za ka aiki bawa da hatsi kada ba kawai ka cintsira bahu a gabansa kawai ka zazzago ii ka ce masa ɗauki ka kai kwano nawa ne ka bada baka sani ba shi wancan idan aka masa ya ce ni na gadi an aiko min da hatsi kwano tare ce a cewa layi ban sani gani dai ko tsayawa ne ba a yi in ka kira ba wance kama bahun sai ka sa kwano ka ce ɗaya biyu uku hudu biyar sai ka yi goma a gabansa sai ka ɗaure bakin bahun in kana da maka ya ka rubuta goma misali sai ka ce an ga kai gidan alhaji wani wannan aunawar da ka yi a gabansa da rubutawar da ka yi ba ta ba shi damar yin munafurci ba ko da da sha'awar munafurci da ka ake yi sai ka sa ɗaba ka sa hannu yadda ba zai canja ba to ba zai samu damar munafurci ba ko da akwai sha'awar munafurcin a zuciyar shi sai ya ce wa na'uddaha ya ce mu kirga in abin da zai kirgo ne za ka ake yi da kuɗi kada ba ka sa hannu a jiyo kai haka suwat ka zaro ka ce in ga kayawa ne a kan kai haka a gabansa meko da ka zaro a jihu ɗaya a gaban ka ce ɗaya biyu uku dubu goma a hirin talatin ka ce ga kuɗi dubu talatin da bakwai kirga ka gani shi ma ya kirga dubu talatin da bakwai ka sai to wana za ka je ka kaiwa wannan kirgawar tana cire mugun zato a gunka kuma tana gyara tarbiyyar wannan bawa ɗin ina ce wani uddaha inda kirge ne mai kirga me yasa karahiyata an yi ta'awwadu huluka su'in don kyamar kasu saba da mummunan hali gudun kada bayi su saba da mummunan hali dalilin haka ne yasa aka ce a sa ɗaba in na aunawa ne a auna in na kirgawa ne a kirga da ka duk wanda zai zamanto mai aike tsakaninka ɗan siyasa ne ba sarake ne mai kuɗi ne in akwai mutum tsakaninka da al'umma to sa masa duk irin wannan matakan tsara duk yadda yake da gaskiya in ka saka masa mara wata za ka je ya fara koyon munafurci a dalilin wannan aikin da kake mashi to ɗauki matakan tsaro ɗauki takarda rubuta wana wana dubu hamsin sai ka kirga ɗaya biyu uku ga dubu hamsin wana wana dubu talatin sai ka kirga ga dubu talatin kirga ka gani wana wana dubu ashirin ga dubu ashirin an rubuta an rubuta ka ce je ka iyo photocopy ka kawo mu sai ka iyo photocopy sai ka ce to ga kwafi a hannuna kai ma ga kwafi a hannunka total nawa ne miliyan ɗaya ce nawa ka gani a nan miliyan ɗaya sai ce in ka kai kowa ya sa hannu in gani sai ka dawo mun da isa da ala zai mana burci ko ba zai ba ta duk lokacin da za ka sa mutum tsakaninka da al'umma haka ake sa masa matakan tsaro ba don komai ba saboda kada aiken da kake mai da amana ta ka bai ta koya masa mummunan hali haka ake karahiyata an ya ta'awwadu kuluka su'in dan kasa saba da mummunan hali aw yadhunna ahaduna ko kuma ɗayan mu yayi zato dhanna su'in zato na mummuna ko zaton da bai dace ba kada ka aiki mutun kada kake zaton to yaron nan fa anya ya kai so bai kai ba kuma ba dama na wuce na ga yana cin zabuwan nan da ake nadewa a ina ya samu kuɗi kuma dama daga aikinsa na ga ya so sabuwar android an ya kai sakon nan kuwa to saboda kar wannan mummunan zaton ya maka ɗauki dukkanin matakan tsaro ka kirga ka rubuta wanda aka kaiwa ya sa hannu to da kake da bukata an ƙare wataƙila ka sake bashi wani sakon ya dawo an sa hannu sai ka ce inda ɗauko mana tsoho takardar da ta kai wata shekara sai a ɗauko sai ka yi kwamfiyarar tsakanin sa wannan hannun da wannan hannun iri ɗaya ne ko ba iri ɗaya ba ne kuma ka yi a gabansa karka bari ya tafi to wannan abin da za ka yi zai ba shi taka tsantsan in yana da sha'awar munafurci wala ba zai yi ba saboda ya san kana bibiya kana kallon abin da ake yi ne tsarin addinin musulunci in an baka amana to taimaka ma ake akan yadda amana za ka riko a hannunka kana cikin al'umma yi muka ciro ka muka ce wani mun gamsu wallahi mai gaskiya ne mai roƙon amana sai muka ce mun baka amanar dukiyarmu a hannu to mu sama ta matakan tsaron da dukiyar za ta zauna lafiya kalau ba za a fidda kuɗi ba sai da amincewar wane da amincewar wane duk bayan wata ɗaya ko wata biyu za ku zauna da wane da wane a yi lissafi a ga abin da aka yi a ga saura ya yi daidai ko bai yi daidai ba idan an karɓo saƙo za a kai dole a karɓo tare da wane dole a kai tare da wane wannan ko masa ne dan amanarsa ta tabbata a inda ake tsammani in an saka masa mara matsala za ta yi shigowa take wallahu ta'ala a'lam Allah ya samu dace da haka yanzu a ga mutum yana taka ɗan in zai aika sai ya auna in zai ba da kuɗi sai ya kirga kar a zarge ki karantarwa ce ta addinin musulunci Allah ya samu dace na ko receipt ba ba ne receipt kuma a gani cewa rubutun masu receipt din ne da sa hannunsu da sa hannunka a ka wata rana idan ka karɓo ya ce to inda zo mu je gobe inda gurin da ka so kayan nan a ce a ciro min gindin receipt din nan mu gani ga na original din a ɗauko duplicate din mu gani kira masa akai da ya taho hanya ya rubuta abin da yake so ko kuma mai kantin ne ya rubuta actual abin da aka sai kaya babu laifi da awa mutane wallahi babu laifi na shi yasa wani lokacin ana zaune da mutane dole hayan sa kalkuleta ko sai sa kalkuleta wani lokacin yana da amfani kalkuleta in the sense cewa ana so a taimake mutane su rike amana ba a sa kalkuleta ba a hana abin da zai faru ya faru in dai a hatsawa mutane ne su rike amanar da ya dace da musulunci baya so a saka mara su koyi munafurci amma kuma kada a rike da aiki ba zai yi ba dole sai an saka kake sakawa na kuma ita ma matsala ce musulunci in ya kalli hagu dole sai ya kalli dama dole sai an yi aiki kuma dole mutane sun zama to masu amana in ba a yi aiki ba matsala ne in mutane sun ci amana matsala ce Allah ya samu dace babu man khatama ala khatimi a qadimihi makhafata su'i dhanni ya sake da mai mai tababin na iyo ko me yake faruwa masu tantsar haka babin yake a gurin ku wadan sukar ba haka yake ba a a kai na ka irin nana irin nana ko kai hiru wadan sukar nake nema a in ka ga rubutun yadda na karanta haka yake anaka ba haka nake nema ba mallan naka me yake cewa yawwa babu man adda ala khadimihi makhafatan dhanni wanda ya kirga wa bayansa can wanda ya sa daba nan kuma wanda ya kirga saboda tsoron zato yace haddathana abu nu'aymin qala haddathana isra'ilu an abi ishaqa an harithata ibn mudarrib an salmana qala inni la'uddu al-uraq ala khadimi makhafatan dhanni wannan shine riwaya da kansa ya faɗa Harisa ta Ibn al-Mutarrib yake riwaya daga malamin shi Salman Salman yake ta inni la'udul uraqa yace wallahi ina kirga tsokokin nama idan ya aike bawon sai je kasuwa sai nama ya aje gaban sa daya biyu uku hudu biyar haka ake duk wannan tsaron da kafi a jiki ko ba kahi da tsoka ko kashi ne zalla ko tsoka ce duk ana kiran su urak a larabci an ci an bari ko ba a ci ba duk ana kiran su urak yana danyi ana kiran sa urak idan an dafa an gutsura an ajiye da guntu shi ma ana kiransa uraq to ko abin suka ci ka rage in za ka ba bawan kai kai gida ka ajiye ka sa cokali ka kirga ɗaya biyu uku huɗu sai ka ce ga guntun tsoka ta hudu kai a ajiye mu sai da magariba zan dawo in ba ka yi ba ba ma kina higanin guhe tsara ne abu tsoka da haka ya sa a baki heri a ai ba wai muna buƙatar ra'ayin gaba kai ka ne amma wannan tsokar da ka bani ya ɗauka ya matsayin tsokar take a jikin shi haramun ci wannan ɗaukar da ya ji daɗi me kake tsammani zai faru a nan gaba in ya ɗauki tsoka ya ji daɗi ba mamaki nan gaba ya zaci akuyar saboda bakinsa ya ta tsaba da daɗin naman miya wata rahe ya saci nama ko ya saci zakara ko ya saci ababar mutane in ya saba da sabantar kaza da agwagwa sai ya koma kan akuya to musulunci toshe kananan barna yake dan karfafar tsoron azabaru duk mutumin da zai sai naman miya ai ya fi karfin naman miya to amma me yasa abin da yasa aka kirga saboda kada akwai munafurci sai ce to na rantsa da Allah ina kirga hatta kahin miya ala khadimi akan barana makafatan zanni saboda tsoron zato ta fuska guda biyu in ka ake kuma yi kazo kake zarginsa anya ya ɗauka ko bai ɗauka ba to fa kai ka faɗa matsala bai ɗaukan ba kuma ka zarge ki ita tani ku kafiran min azanni inna ba'da zanni ism wani zaton zunubi ne sai ka ake kada ki zuciya sai dan ya dace kai wani yaron da kaga yana su dar baki anya asu da baki ko ba abin da ya faru wala na tsammanin ka tsinta maka ni wannan fa to kirga kayan ka in ka zo ka gansu ko hidan ya gaya maka ya dauka ya tafi ba komai ana kirga da ka zo ka bude kwanan ka ya ga guda hudu dama hudu na bai ga hudu shi kenan ka ce hidan kai abin zabi dauka ba an huta lafiya حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن مضرب قال سمعت سلمان إني لأعود الأوراق هنا إرجع كسوسوا ميا كونام ميا ala khadimi ma inni la udul iraq ina kirga naman miya khashiyata zanni saboda dai tsoron in fada cikin zato duka ruwa iri da yace can tayi makhafata zanni nan kuma yace khashiyata zanni duk abu guda ɗaya ne ko dai khashiya ko makhafata zanni da haka to kenan idan kana tare da bara ana sa masa matakan tsaron da ba zai koyi munafurci ba kuma kai ma ka dauke ka dauki matakan da in ka ba da sako ba za ka dawo kake zargin an kai ba ko ba a kai ba na ake ka da naira miliyan ɗaya na ce ka kawo mun sa hannu kowa an kai masa an sa hannu ko ka ce masa kowa ka kai masa ya sa hannu da rubuta lambar wayarsa ba an ƙare ba wana wana ga dubu hamsin in ji ɗan majalisa sai ka sa hannu ya ka sa 080 ka sa har zuwa ƙare ɗan majalisa ya yi rahaku sai ya buga waya ƙirrrr na ba da sako an ka maka e nawa aka baka da dubu hamsin ci kai ka sa hannu ne na sa hannu sai ka ce to masha Allah bai ka buga lambatu har ga lambatiri ka buga lambafo shikenan ko kai samfulin idan mutum hamsin ka aika ka buga mutum uku ka gani to nan gaban ka aiko ya ji tsoro sai fa in ban kai ba a buga waya a kan baya saboda ka kowa daidai da daidai zai kawo shi musulunci ta kaza tsaye ke nema a tsare kowane bangare kar ka kake mummunan zato shi kuma na kare koyi hanyar munafurci da zai wata kofa ta buɗe mashi ga dubu ɗari ya garga ƙarƙarƙarƙar ya baka tamani su tama da lama da lara gode kar baka tambaya haka ne ko ba haka bane nan gaba za a bada ce ban da kai in ɗan apc ne ke bada haka ta gaba ce ai kowa na fiya koma pdp saboda ka hana ya su a hirin ɗan kai zai kai ma yarba maka pdp in ɗan pdp ne ke bada ce a ya koma apc yan na apc ne ko dan pdp ne ke bada sai a koma sabuwar jam'iyya dole da ya bata ka to dauki matakan tsaro da kowa zai zauna lafiya kalau Allah ya sa mu dace babu adabul khadim a adabul khadimi babu ladabtar da bawa wa ake ladabtar da bawa idan bawa lafiya za a ladabtar da shi حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مخرمة ابن بكير عن أبيه قال سمعت يزيد بن عبد الله بن قصيد قال أرسل عبد الله بن عمر غلاما له بذهب أو بورق عبد الله بن عمر يا أيكي باوش bi zahabin aw bi warakin ko da sulaluwan azurfa ko kuma da sulaluwan zinare zahab sulaluwan zinare warak sulaluwan azurfa to ya aiki yaransa ko dai da sulaluwan azurfa ko da sulaluwan zinare fa sarafahu sai ya canjo wannan sulalluka ba ya yi ungowa na je ka kai kaza kawai yaron da ya tafi wannan sulallukan ya biyo canji a kasuwa sai ya dawo kamar ka aiki yaro ne yanzu da dala ɗari da ya taso ya kawo maka dubu talatin da shida ya aka yi sai ce ai canja dalar nai haka aka yi tsakanin abdullahi ibn umar da wannan baran shi fa sarrafa hu sai canja wannan kuɗin fa an zara bai sarfi kuma sai ya yi jinkiri a wajen canji zato zai ga ko ba zai ga ba aikin ka ne da sulaluwan da naira da dala sai ka canjo dala ta dawo naira kai a karan kanka kuma sai ka daɗe kafin ka canjo wannan kuɗin anya ba zan yi tsammanin abu ya faru ba ko ba za yi tsammani ba is it normal ka aiki mutum da dala ya dama da naira kuma ya tsammani aiken da ya kamata ka yi awa ɗaya sai ka yi awa biyu ko awa uku ba ka dawo ba to haka ya faru tsakanin abu ɗan umar da wannan yaron nasa fa an mara sarfi sarfi ya jima a wajen canjin faraja a ilaihi sai kuma ya dawo wajen abdullahi bin umar fajaladahu jaldan waji'an sai ya dake shi duka mai ciwo duka na farko me yasa ka canja kuɗi daga halin da aka baka duka na biyu me yasa ka yi jinkiri a aiken da aka yi maka fajawa fadarabahu jaldan waji'an sai ya dake shi bulala mai ciwo wanda aka ratsa jikin shi wannan ma ana gada maka kenan ana ladabtar da ba idan yayi laifi irin wannan dukan mai ciwo kuma yana kauce a hadisin wancan na baya ba a wa mata duka mai ciwo wanda ta da ciwo a jikinta wa qala sai ce da he izhab fa khudh alladhi li koma fa khudh alladhi li ka karbo abin da yake shine nawa ma'ana an fasa canjin ko da ka kawo min naira ni ba da naira na ake gaba koma ka karbo min sulaluwa kazarfa na su nake bukata daga kenan wannan yaran idan wata kasuwa ya samu ta canji mai nisa mai arhar canji ya je ya canjo ya kawo daidai da canjin gurinku to ko ba ka mai da bana su saboda kada samu wata kofa da zai kasuwanci da kuɗin da ba nasa ba ita ce abdullahi dan umar ke kushewa kenan akwai da dasawa ta fuska guda biyu ta farko ta fuskar jinkiri idan an ake ka ta biyu ne idan ana tsammanin kayi kasuwanci da kuɗin da ba naka ba to a toshe wannan kofar kasuwanci ta karka koyi munafiki idza hafa khudhil ladini wala tasrifu yace karka canja shi yadda na ake ka da su haka nake so in gan su dan haka canja kuɗi daga siffar da aka baka ita ma alama ce ta munafiki Allah ya sa mu kiyaye aka ake ka da sabbin kuɗi fitil fitil to kada ba kuma a ga wanda ka ka tsafan kuɗin wani aka da tsafin kuɗaɗe ne wani abu zai iya faruwa kenan ka tsakon kudin ko kai wata bukata da kudin ko da zaka taho daga Kano ka ga wani abu da za a ci riba ka siyo kai da ka zo ka saida sannan ka ba su kudin to duk ba a zo haka ta faru yadda aka ake ka haka ake so sakon ya ci Allah ya samu da shi حدثنا محمد بن سلام عن كبر محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابن مسعود قال kuntu adribu gulaman li abdullahi mas'ud yace ina dukan wani yaro nawa bayan ya bin laifi shi ma dai ladabtawa ce kenan fa sami'tu min khalfi sautan sai na jimriya a bayata ina dukan sa fafafat yana tafkar sa sai jimriya a bayan sa tana masa magana min khalfi sautan sai ya ce ilam aba mas'udi ka sani kai baban mas'ud alkunya kenan sunansa kuma alkunyarsa ilam aba mas'ud lallahu aqdaru alayka minka alayhi sai sai lallahu yace Allah da kake gani aqdaru alayka fi iko akan ka minka alayhi sama da ikon da kai kake da akwai akan sa yanzu ba ka kama shi ba kana tafka saboda kana iko akan shi sai ce to ikon da Allah yake da akwai a kanka ya fi kai ikon da kake da akwai akan wannan bawa shi ne abin da ake so a karantar da shi lallahu aqdaru alayka minka alayhi Allah ya fi iko akan ka fiye da ikon da kai kake da akwai akan sa dole jikinsa zai sanyi sai jikinsa sai sanyi faltafata sai ce fa- faltaftu sai na biyo an gama ce wannan magana ɗin fa'iza huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na gashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne a bayana a kai wa'azi kenan ya isa wataƙil wannan dukan da aka yi ya wuce dukan da ya kamata a yi ƙarin dukan da ratsa dukan a jiki ya wuce abin da ya kamata a yi ya sa manzo Allah ya masa tofa in kana da iko akan sa saboda bawa ne to kai ma fatina bawa ne na ubangiji yadda kake da karfi akan shi Allah ya fi karfi sama da wanda kai kake da akwai akan shi qultu yana zuwa da ya ga manzon Allah sai ya ce ya rasulullah ya manzon Allah fa huwa hurrun li wajhi Allah ya zama dadan Allah madaukakin sarki daga yau ma'ana na enta fi sabilillah saboda ran manzon Allah ya ji dadi kuma ya zama to kafarar abin da ya aikata wannan magana ta manzon Allah ishara ce ta cewa ba akwai laifi a wannan dukan da yi sai ce to na enta ni saboda Allah madaukakin sarki fa kana sai manzon Allah ya ce ama law lam taf'al yace tabbas ba dan ka aikata wannan ba law lam taf'al ba dan ka aikata ba lamastakan naru yace wallahi da wuta sai ta kona ka kenan idan za ka hori bawanka ka hore shi da abin da ya wuce kima ko za ka hori ɗalibanka ka hore shi da abin da ya wuce kima ko wani ma'aiki a ƙarƙayin ka kama ka horon da ya wuce kima wallahi sai wuta ta kama ka lamassat kan naru au lalafahat kan naru ko wuta ya ta lashe ka da abu ɗaya ne ko dai can ta shafe ka ko nan ma ta shafe ka da karmar lamsu da karmar lafo da abu guda ɗaya ne Allah tsare mu da aka bisa wannan riwayar ma ana iya horon bawa amma kada horon ya wuce kima in ya wuce kima to fa sai Allah madaukakin sarki ya masa sakayya ko da bawan ka ne da kudi ya saya a karkashin ka yake abincin ka yake ci in ka hore shi sama da kima wallahi sai Allah madaukakin sarki ya muku hisabi daga kuma cikin hisabin shi ne sai wuta ta kona wani bangare na naman ka Allah madaukakin sarki ya tsare mu in Allah ya kai mu bayan azumi muka dawo kenan sai mu tashi akan babin da yake cewa la yaqul qabbaha Allahu wajhahu sai zama to ne hadisin da zamu tashi a bayan azumi ko babin da zamu tashi a bayan hadis a azumi daga lambar hadisi ta 172 insha Allah ta'ala abinda muka faɗa tun daga farkon fara karatu har zuwa yau wanda ya kasance akwai laifi a ciki ko akwai kuskure Allah ka gani iyaka kokarin mu muka aikatawa iyaka gwanintar mu ko iyaka abin da mu hada adafi muka aikata ubangiji karka kama mu da laifin abin da bamu kai mu aikata ba ubangiji ka yafe mana ka sa mana albarka cikin duk abin da muka faɗa tun daga wancan lokaci har zuwa wannan din Allah ka sa dan kai muka yi Allah ka sa mu same shi a cikin mizanin ayyukan mu na alkhairi daga lokacin da muka fara karatu zuwa yau ɗan uwa da yawa an yi ta mace mace an yi ta fama da rahin lafiya mutum a wani a wannan ɗaukun mutane da yawa sun rasa mutane da suke da kusanci da zuciyarsu kamar da gaske ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu wanda sun yi tarbiyya har a cikin wannan masallacin malam Hussein Allah ta kanshi ya gafarta mashi kusan ɗan zaga gidan da za ka kirga sai ka dadda ki zuwa ta kusa ashirin ko talatin a ɗan wannan soko ɗin to dukkanin su muna addu'a ubangiji Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ya kaskare kurakuransu dukkanin da abinda suka yi na kuskure da gajiya Allah ya yafe musu abinda suka yi na daidai da kyautata ubangiji ya ƙara musu sama da abinda suka aikata mu da muke raye da mu da iyayenmu Allah ya sa mu mutu cikin addinin musulunci Allah ya sa mu same shi muna musulmi Allah kuma ya gafarta dukkanin kurakuranmu Allah ya yafe mana Ramadan da yake tun karo mu idan da mu za a yi Allah ubangiji ya sa zama to Ramadan ne mai albarka a gare mu Allah ya samu azumce shi kusa karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu ikon azumce shi da ikhlasi ya ba mu ikon raya dararen sa da ikhlasi abubuwan da ake karantarwa na darussa wanda aka yi ta wa'azuzzuka a baya mutane ya kamata su rike su da kyau su dabbaka su da kyau cikin addini a cikin Ramadana kuma su yi shi domin Allah madaukakin sarki Allah ya samu dace in Allah ya kai mu Ramadana kuma insha Allah ta'ala sai mu ci gaba ga kuma tambayoyi za mu karanta su daidai gwargwadon abin da ya sauwaka wanda yake cewa assalamu alaikum malam muna buƙatar ok yana za ku na assalamu alaikum menene hukuncin overdraft na rike na to shi kenan malam ya amsa don lon ne mai ruwa eh assalamu alaikum Allah ya kara wa mara lafiya wani ba ne kuma Allah tabbai gaske bana so an fi tabbar yan banki ko assalamu alaikum ne hukuncin overdraft da mutane suke ci a banki a duk naira dubu goma ana daukan dubu biyu abin ayyayi yawa a baka naira dubu takwas kenan ka biya naira dubu goma ko a baka dubu goma ka biya naira dubu goma sha biyu 20% kenan na abin da ka karba ku gaskiya yayi yawa amma dai kaida ta addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ya kullu dainin jarra manfa'atan fa huwa riban duk wani bahi idan ya jawo wata fa'ida to wannan bahin ya zama tori ba ta kowace irin fuska ce inda ya karo wata fa'ida to na fa'idar ta kawo ita ce riba in ka rike wannan ka'idar kawai sai ka zauna lafiya kalau mutane su yi kokari su hori kansu na 'yan watanni su rage buri matansu su taimaka musu su rage buri ɗayan su taimaka musu su rage buri su ɗauki baro su je ciyawa a taimaki a rufa wa juna asiri a rage obatar sai a zauna lafiya kano amma kuɗin ruwa ne gaskiya kuma kuɗin ruwan yana cire albarkar wanda ya bada yana cire albarkar wanda ya karba idan albahin ka kana iya lallaba ya ma wata a kwana ahiru daga ran da ka fara cin obatar in ba su aka yi za ka dawo sha shida in ka kara ba za ka yi ga dawo sha biyar in ba ya sa ba ka koma irin yan saving and loan akwai da an yi albashi ba za su je banki ba na banki ne sai an gama karɓar albashi su kuma idan suna tururuwa a banki kamar nan ake albashi overdraft ne Allah ya janye albarkar abin da ake baku na gwamnati kuma ka'ida ta haka Allah faɗa ya muhaqqallahu riba wa yurbi sadaqat Allah yana cire albarkar duk wani kasuwanci da yake akwai riba a ciki Allah kuma yana ruban ya sadaka ya sa albarka a cikinta wanda Allah ya jarrabe su suka fada saboda tsanani da bukata mana musu addu'a Allah ya fidda su Allah ya takaita al'amarin su mutane kuma su wa kansu adalci in dai abin da ba ya zama la haula wala quwwata ba mutane suke mu'amalar da ɗayan su amma kazantar ta al'amura ta kai ta wuce misali an kai lokacin da za a ɗauko bahun shinkafa kawai ka je guri a ce maka ga bahun shinkafa na naira dubu goma sha biyar ka ce na karɓa mun siya naira dubu goma sha uku ka ce na saida saboda ka yi ɗauki naira dubu goma sha uku ya baka yasa dubu a cikin ya ci riba in wata yake kuma ya kama masa naira dubu goma sha biyar idan ba za ka iya ba biya ya ka kama masa dubu biyu wai sabon ba wuyin ka ba ne ka saya kuma sai da maka sha uku saboda ka ba nan ba da shi inda yake tsakanin sha biyar da sha biyu da sha uku ga hidda naira dubu biyu sa'a jihu kai sake sa'a ce huta in ka kasa biya wata goma za ka ke ba shi dubu biyu dubu biyu dubu biyu dan Allah ne bambancin sa da bakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dautar da ba su da bambanci wallahi da haka mutane su daina kansa sa su kansu cikin bala'i wanda yake din kuma duk yadda yake jin daɗi karhen rayuwa wala sai ya tada hima al'amuran sai sun tabarbale mashi yayi tutun ba yaga ga hima an ba sa bai ya kare a gidan kurkuku ya kare a gulakance Allah dora masa wani mafi fuffan ciwon da zai cinye kuɗin sa kuma da lahira ba komai a hannunsa da haka mutane su ji tsoron Allah tunda Allah ya ce ya cire albarkar wallahi ba dabara da zaka yi ka samu albarka Allah ya samu kiyaye assalamu alaikum Allah kara mana lafiya amin dan Allah malam an ce babu kyau mutum yayi sallah akan tufa sutura amma wasu sun ce ba su taba ji ba dan Allah malam da kyau ko babu kyau to sutura ita ce ban gane me kake nufi da sutura ba kamar ka himfada rigar ka ko ka himfada wando ko me ko dan kwali haka ko hijabi to wallahi ne ban taba ji ba kamar da kai ba ka taba ji ba abin da ya kama da wannan shine da kawai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka zo suna sallah a rana idan suka zo sujada suka dora goyi suka fi kau gohin zai kone sai su kawo gefen mayafin su sai su himfuda sai su sujada akan gefen mayafin su wanda da hidi abin da na taba sani a karance amma a himfuda a tsaya akan sallah ban taba karanta mai kama da haka wallahi ta'ala alam in kuma kana nufin kamar sallaya ko darduma ko kafin da yake cikin masallatai wannan duk babu laifi ana yin sallah akan su babu laifi manzo Allah ya zo ka samu tsohuwar tafar ma ya ba mata ruwa yayi sallah akan ta akwai babi da aka yi magana a salatu alal khumra yin sallah akan al khumra Imam Bukhari yayi babi akan shi dan karamin kafe din nan mai kaman na yara ko idan da ake kiransa khumra Imam Bukhari yayi magana akan shi da aka ana yin sallah in akan kamar sajjada ne ko sallaya ko dai abin da wa yake da suna tabarma ko kamar da tsakar daki wallahu ta'ala a'lam Assalamu alaikum Allah tsara malam imani amin malam ina tambaya ne akan matar da ta yi kwanciyar aure da mijinta suna gama sai ta zaki ta tafi ban ɗaki ta yi fitsari da ta dawo sai ta ce wa mijinta ai na fitsarar da abin da ka san ka zuba mini da kamarsa ban rage komai ba to malam menene tabbaci akan duk akan daukan ciki a tare da ita tunda ta fi karar da mani aimani inda yake tafiya daban fitsari inda yake tafiya daban ko fitsari daga mafitsari yake fitowa mani kuma cikin mahaifa yake tafiya ko ko da kin tsugunna kin yi fitsari kin ga ka bai mani da kamar shi ya dawo wanda ake so a dauka ayi kwayan halitta ai ya wuce malaman biology abinda suka faɗa suka ce millions of eggs sune suke fitowa din fitar mani kwaya daya wannan tumbudin da namiji yake ƙwayoyin halitta miliyan ne inda za a samu malaman kimiyya su ɗauka su adana yi za su ke ƙwarewan ƙwayoyin halitta suna haɗa da mace za a iya bayan miliyan da wani tsarko ɗaya da amma yalla a bisa ikon san aka tsarta cikin mahaifashi a ɗauki guda ɗaya sai a yi wannan abin da za a yi da shi da aka lokacin aka ɗagun na a miliyan za a ki gane miliyan sun faɗo a gaban ki ba a ke faɗowa ba in dai an kwanta tsakanin ɗa namiji da mace tattaka tsantsan da suka yi wajen kwanciya babu tabbacin an samu ciki ko ba a samu ciki ba har sai idan ta yi jini wannan tace kada addinin musulunci aka ajiye ta yi idda da jini da haka da suka yi wannan tace ta bi tsare ta koma gidansu bayan kwana goma da ya sake ta misali ta zo ta ce masa tana da cike ta aikin ce min kin fitsarar ba ta fitsarar ba ita ma da ta samu ciki tace ai na fitsarar ga ciki ya zo dan ba ta fitsarar ba cikin ta ne ba a fitsarar da ciki wallahi ta'ala a'lam malam wata baiwar Allah ce ta shiga to dankali wata baiwar Allah ce ta shiga jarabawa ta bashi rubutun ne ana haɗewa da ɗaya da ɗaya da ɗaya da ɗaya ta shiga cikin jarabawa ta bashi malam kasa yin bayanin Allah su taimaka mata to ka sa bayan Allah ko su taimaka mata kuma har an yi ƙararsa a kan dubu goma sha hudu kuma a yi addu'a duk wanda yake cikin wannan halin Allah ya yi masa to wala da ma wani ya karanta min bayani tun daɗewa ko wata ilbahi ake binta ko har dubu goma sha hudu an yi karanta ko ina ji take roƙon mutane su taimaka mata da addu'a ko su taimaka mata da kuɗi ta biya duka biyu to to Allah ya yi wa bayansa wannan jarabawa Allah mai da malam gida lafiya malam gobe za a yi kararta karfe tara malam a taimaka Allah mai da malam gida lafiya ko to da Allah wanda suke da hali suke da iko su taimaka mata da abin da Allah maɗaukakin sarki ya hore mata ya hore muku sai a samu abin da za a bawa alƙali ko in son samu ne kuma idan an tara sai a samu wakili ɗaya daga cikin ku a je kotu a je da labarin labarin bayan yake ko inda kuɗin ruwa ne alƙali ya janye kuɗin ruwan da yake ciki abin da aka tara in ya biya a biya in bai biya ba a biya abin da ya sawwaka in ya so kuma saurayin su daidaita ita da mai bashin ku Allah madaukakin sarki ya tsaya dace wani Allah ya hore masa Allah ya taimaka mata da dogon gwargwado dan musulmi kuma suke cikin matsalar rahi Allah ya yaye musu Allah ta mu dace na'am ba matsala ba ce ai kawai mai taimaka ya taimaka mata sai a samu wakili su rike kudin a hannunsu sai ba a faɗi wakilin a samu malam Abdurrashid Ladan a bar kudin a hannunsa ko sai a je inda aka yi karan nata insha Allah a je inda aka yi karan nata in an samu karan an tabbatar da karan a biya mata in ba a samu ba za a yi amfani da shi a cikin ciyarwar ramadana Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wasu sa ga da hudunan a bangaren mata har bangaren maza Allah ya sa mu dace wannan yan gwa suna da bukatar za su yi bayani ga tambaya ambacin farko a hannuna akwai wanda Allah eh wannan mu gwada maka Allah ya ƙara malam sani ya kuma ƙara imani amin malam tambaya ta ita ce wai mata masu shan maganin family planning saboda kar su sha azumi saboda ramuwa wai da wahala saboda rama wai da wahala to malam ya halatta ko kuma bai halatta ba ko kuma masu zuwa hajji wai saboda kar su yi jini lokacin aikin hajji ma'ana dai akwai maganin da ake sha don ya gabato da al'ada kafin lokacin ta ko cikin ta ta tura ta bayan lokacin ta malamai sun tattauna a kanta abinda suke da magana ne a samu abubuwa guda uku ita likita ya tabbatar maganin idan za sha ba zai cutar da ita ba sannan a tabbatar mijinta ya amince akan wannan al'amari din saboda akwai haƙƙin miji lokacin da za ta sha ko dai ta jinkirta masa lokacin saki ko ta jinkirta masa lokacin idda da haka ana da buƙatar amincewar mijinta lokacin da za ta sha likita ya tabbatar cewa wannan abin ba zai cutar da cikinta ba na ukun namanta ko kuma waɗannan sharuɗan guda biyu wallahu ta'ala alam idan an samu wannan malamai sun ce idan an sha babu ne tambaya kuma wanda ta ce malam wai mutum ne zai yi tsarkin alwala wai sa uku kawai zai yi kuma sai ya ci niyya tsarkin alwala ko kuma zai ce niyyar ko kuma zai niyyar tsarki kawai niyyar tsarki kawai zai yi kawai kuma ana tsarki ne dai barbarin da ake da tabbacin cewa da jinsa da ta ce cikin sa za fita insha Allah ta'ala ana sa rai ko za ta fita ko kuma ta fita ba shi kina yi barbarin da zai fita Allah ya samu dace
Thank you.